من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصل هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودساتها وكل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا ثلاثة ني شاتقوس قوات رجب ɗaya daga cikin watannin Allah masu alhurma wanda yau tsakaninmu da shiga Ramadan ga mai rai ‘yan kwanaki kaɗan ne suka rage’ muna fatan Allah ta'ala ya kai mu wannan wata mai albarka ya ba mu ikon yin ibada a cikin shi kuma ya karba mana 18 ga watan rajab hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa birnin madina shekara 1445 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu yau ma daga cikin kaddarawar Allah da nimarsa ya ba mu ikon ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka da haka muna fatan Allah ta'ala ya albarkance mu da fahimtar hukunce-hukuncen da ke cikin waɗannan ayoyi da za mu karanta ya kuma nisanta da mu kuskure idan mun yi muna roƙon Allah ya gafarta mana darasinmu na baya dai mun tsaya ne a aya ta ɗari biyu da saba'in da biyu ko da uku da uku yau insha Allah za mu tashi aya ta 273 da hudu a cikin suratul baqara ɗan uwa waɗannan ayoyi da muka karanta na baya da ma wanda za mu karanta a gaba wallahi zaburar da mu suke kawai akan wannan dan abin da Allah ya arata mu da shi mu ba Allah amma ha idan mu bai Allah ba mu sani cewa fa za mu bar abin ko shi abin ya bar mu ɗayan biyu ne duk abin da ka mallaka ka san naka ne yi kokari ka fitar da rabon Allah a cikin shi ne malam bahaushe yake wani masallaci sunan shi Allah gana ka sai mutum Allah ya bashi kuɗi ya sai fili mai yawa ya yi ɗakunan matansa da ɗakunansa da ɗakunan baki har da masu ɗakunan da ba su mai ba amma sai a diba wani ɗan guri metar biyu ko uku sai a masallaci Allah ka bin wance da kai ba Allah gana ka kuma a cikin helin wannan shine nashi wanda ka bai Allah ɗin shine naka ta wallahi mu yi kokari duk abin da Allah ya alata mu da shi mu baiwa Allah mu hudda ka san Allah a ciki dan wa in kage sharar masallaci zaka yi ta kasuwa in ta zo da sauki kenan in ba zo ba da sauki ba zaka yi ta gidan giya shi dan adam baya zama haka nan dan wannan lahiyar da Allah ya baka da dukiyar da Allah ya baka da hankalin da Allah ya baka da rayuwar gaba daya ko kai wa addinin Allah hidima ko kai wa shedan cikin ɗayan biyu ne kawai ba za ka zama ɗan ba kenan yi ƙoƙari a cikin duk abin da Allah ya baka ka hudu ka san Allah a ciki eh balle ma ya alƙawarin zai bai maka gurbin to shine Allah yace alladina yunfiquna amwalahum alladina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniya sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun wannan yabo ne Allah madaukakin sarki yake yi lil munfiqina fi sabilihi da wanda suke daukan dukiyarsu suna bayarwa a bisa hanyar Allah Allah ka samu daga cikin su wa butiga amradatihi fi jami'il awqat min al-layl wan nahar suna daukan abinda Allah ya ba su suna taimakon addinin Allah da shi suna sanya dukiyar inda ta dace a cikin kowane lokaci da dare ne ko da ranar shirye suke wal ahwali min al-sir wal jahr a cikin kowane hali kuma a boye ko a bayyane duk abinda Allah madaukakin sarki ya fitar ya ba su sai sun fitar da rabon Allah shi ne banza Allah sun sarce hatta na bakatun alal ahal har abinda za ka ciyar da iyalinka shi ma sadaka ne kuma taimakon addinin Allah kai suna shiga cikin wannan yaban mai ci da iyalinsa da kyaukyawar ciyarwa kasan wani bakin ciki yake ciyar da iyalin shi ma Allah wallahi wani bakin ciki shi zai da ci mai daɗi amma ya kawo 'yan gidan bakin ciki yake Allah karka yi mamaki kai in kana yi ka ce alhamdulillah amma wallahi wani bakin ciki yake kawai shi gare ya kalkile lissafa kawai yana da kaza Allah shi sa manzo Allah ce har masu ciyar da iyalansu kyaukyawar cewa suna cikin wannan yaban na Allah hadisi ya inganta Imam al-Bukhari da Imam Muslim kowa ya zo da wannan hadisi hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Sa'ad bin Abi Waqqas lokacin da ya tara shi yana cikin rishin lafiya a garin makka ya je ya gaida shi manzala yakan gaida zuwa yakan zuwa ya gaida mara lafiya a shekarar da ake kira da amul fatahi a wata ruwaya an ce amul hajjatul wada shekarar da manzala ya hajji bankwana wannan sahabi sa'ad bin abi waqas ɗaya daga cikin al-bashiruna bil janna manzala ya je ya gaida shi bai da lafiya sai yake ce manzo Allah kaga harin da nake ciki kuma gashi bani da magata sai diya ta dai tak da shine manzo Allah yake masa da'awa yake kwadaitar da shi yake cewa wa innaka lam tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajhillah baka taba daukan wani abu ka bayar ba kana neman yarda Allah fate sai Allah ya kara maka darajatan warfi'a daukaka da daraja ba abin da yake bai dan adam daraja a wajen Allah kamar ya dauki dukiya ya bada fi sabilillah ya sata a hanyar da Allah ya yarda taimakon masallaci taimakon marayu taimakon talakawa taimakon aramil matan da mazajensu sun mutu sun bar su da yaya taimakon dangi ya da ilimi na addini duk wani abin da yake da alaka da aikin alheri ka rika daukan dukiyarka kana sanyawa a ciki wallahi duk lokacin da kai sai Allah dauka maka darajatan warfi'a inji manzo Allah daukaka daraja a gurin Allah za ta karu kuma darajarka a wajen Allah da kimarka za ta karu kaga inda a ce daraja ce ake kara mana a gurin aiki da ba za mu fasa ba eh a waye gari gaji aikon sai mu zuta ainihin wanka wani guri saboda wani abu da ka ɗauka da dukiya ka bada hallo da ka bada ka an ce hallo ai kai ne ba minister ka ji an baka wata fasma a cikin international ka yayin sa wannan faskin ai babba ce to in har ka sa akwai wani abin da kake yake ɗaukaka darajar kaya kake ci gaba za ka fasa to haka wallahi Allah maɗaukakin sarki ke ɗauka darajar bayansu lokacin da suke ɗaukan dukiya suna taimakawa addinin Allah haka yake ƙara musu daraja shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi hatta ma taj'alu fi fi imratik har abin da ka ɗauko ka bayar matarka ta ci ko ta sha sai Allah ya ƙara maka darajar ɗaukaka ya samu kula da matanmu da kyau wallahi idan kana da kuɗi duk abin da matarka ta ce tana so kai mata kai mata wallahi ka yi mata ibada ce babba yanzu kaddara waye mafi daraja mafi cancanta ka taimaka a duniya sama da ma'aikarka akwai ita ɗau cikin kafa ta sha wahala ko wajen naƙuda ta sha wahala goyo reno ka rika mata ɗankarar ka tsala mata kuka da dare tana cikin jin daɗin barci ka yi mata fitsari a kayanta sababbi masu kyau kai mata tumbudi bayan ta yi kwalliya ba taɓa hushi da kai ba amma aka ce sai kake da abincin mutum ɗaya ga mamman kadajin yunwa ga matan kadajin yunwa za ka bai eh wani ya ce mata ya ce mafiya malamai suka ce matan da za ka fara bai saboda ita wajibi ne ka ciyar ita ita wannan ciyar da ta haƙe ta yana kan wa babanka kai kayan amani macen wasa ce ai mata ba wasa bane wallahi ku kula da su wallahi mu kula da su ibada ne gashi manzo Allah ya ce wasa da hatta ma taj'alu fi fayi imra'atik har abincin nan da kake dauka ka sa a bakin matarka eh kenan abin da ka kawo mata ta ce ta sha kake tsamanin kai asara kika zakar ya katan maza muna ci da ku kula mana butulci ya ba ake maza muna ci da su kai Allah ne ya ce ka ci da su shi yasa an maka cira su ba Allah zai tambaye ka wala duk wanda yake da halin da zai jiyar da matan shi dadi bai je da su ba sai Allah ya tambaye sai yayi bayani ranar tashin alkiyama wallahi sai ya bayani yasa wata mata ta zo ta ce manzo Allah mutunta wallahi marowaci kwabro garai bakin ciki yake fitar da abin da za a ci abinci mai dadi a more yaya idan aka dauka bai sani manzo Allah ya ce ki dauki abin da zai ishe ki ke da diyanki eh ku more ba tare da kun yi barna ba eh wallahi kawai in baka ba da ta dauka a gani inda kana da shito wallahi su ji daɗi kana daga cikin wa'inda Allah ya yaba a cikin wannan aya idan kana taimako ga iyalanka kana jiyar da su daɗi duk abin da suke so na halal to ka yi musu in ba ka kuma ka ba su haƙuri su yi haƙuri in ba ka ce su zai su yi adda amma wallahi kana da ka ba su addini ne kai addini ne ba ƙatoro ba za ka ci da ba wallahi addini ne kai tun ran da ka auro mace ta zo gidanka fa wallahi duk abin da ka ciyar da ita da abin da ka sha da ita har ruwan sai Allah ya biya ka wani ya ce kau a gani wallahi sai Allah ya biya ka sai Allah ya biya ka kuma kowanne ciyarwar da ta ci da abin da ta sha sai Allah ya kara maka rufu'atun wa daraja daraja ka sai ta kara a wajen Allah ɗaukakarka sai ta ƙara a wajen Allah ake gaga wanda ba shi da matar Allah sarki ba Allah wanda shi yana muluman eh wanda shi a cikin babu shi wallahi babu darajar shi kullum tana da digiran da rada ne kullum shi kullum positive ne akwai matsala ka gani ko yawa da haka Allah ba mu dukiyar halal mu jiyar da matan mu dadi wallahi ibada ce shine ubangiji ta'ala ya yabe waɗanda suke taimakon addinin Allah shine malamai suka ce har masu ciyar da iyalansu yace alladina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar masu ɗaukan dukiyarsu suna bayarwa suna ciyarwa da daddare da rana da kowane lokaci sirran wa alaniyatan su bada a asirce su bada a bayyane kaga wannan magidanta su suke wannan aikin aiki ba dare ba rana suna bayarwa su bada a asirce su bada a bayyane Allah ya ce ku gaya musu falahun ajruhum inda rabbihim wayannan mutane suna da wani irin sakamakon su a wajen Allah Allah samu daga cikin su Allah ya faɗi sakamakon duk ranar da alkiyama ta tsaye Allah ya ce wala khawfun alaihim su ba su da tsoro babu wani fargaba tare da su suna da garanti a wajen Allah don da tashi gaban Allah ba jin tsoro ai ya more ba abin da za su zai ba su tsoro walahum yahzanun kuma hallau ba za su yi bakin cikin abin da suka rasa a duniya ba saboda Allah abin da ya ba su yafi alheri daga abin da suka rasa haka muna fata Allah samu daga cikin sai Allah ya ta'ala ya ce na'am allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa halalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman jaa جاءه موعظة من ربه فانتهى فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبنجي تعالى لوكتن دي أنبت حالا يمتانا كيركي masu ɗaukan dukiya da Allah ya ba su sata a hanyar da Allah ya ce masu fitar da zakka waɗanda suke ayyukan alheri da kyautatawa zuwa ga al'umma gabadawa zuwa ga masu bukata a kowane hali su suna ɗaukan dukiyar su taimaki addinin Allah akan shari'ar da Allah ta'ala ya rada ita to yanzu Allah da ya ka bayanin su ya yaba musu sai ya ka magana maciya riba mafi sharrin al'umma kenan cikin masu mu'amala da dukiya masu cin riba wallahi riba bala'i ce yasa turawa suke yaki duniya suke so jahannaman nan su zama ba su kaɗai ba eh ko ta halin kaka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake bayani akan wani zamani zai zo wanda mutane za su yi ta cin riba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana akan wannan sabai suka ce kowa da kowa sai ya ci riba yace wanda baya ci ma sai kural ta shafe shi ya lokacin mu ne ko Allah lokacin mu ne dole ka yi ta'amuli da banki ko baka ce ma kula dai ta shahe ka tun da akwai entere ka gani idan ma kai ka ce ka bude kwanci mai ake cewa to da kudin naka dai za a rika harkar riban kuma yi ba a ka aje shi ba ai ba shi ne za a baka wannan kawo din za a yi ta juya da ne ana harkar riban da shi sai lokacin da ka za a ɗauko kuma wancan na riban hallo a baka Allah mazala sosai ya gaskiya kuma wallahi cin riba ba karamin bala'i bane cin riba wallahi ba karamin masifa bane idan za a kwatanta zunubin mutumin da yake cin riba wanda ya daidai da shi shine mutumin da ya zina da ma'aifiyar shi a cikin watan Ramadan akwai abin da yake wani kazanta da muni to amma yau da gudu ake bin riba bayan ma'amala da bankuna a cikin banki ma ana samun wasu ƙananan bankuna masu siyan ribar in bashi ya muka yawa sai su saya su ƙara tsundu maka kuma don kalka huta sai a sai a baka wani abu kuma Allah ƙara tsundu maka Allah so yake Imam Bukhari ya rawaito hadisi daga Sumra bin Jindub hadisin da yake da tsawo Annabi sallallahu alaihi wa sallam a gwada masa a cikin wato mafarki wasu mutane ga sunan a cikin irin wani ruwa idan aka danna su a cikin ruwan sai sun sha ruwa sun sha ruwa idan suka wuto kuma akwai wani a tsaya kansa da duwatsu shi kuma sai dauki wani dutsen ya ta jifan kansu yana ta jifan bakinsu da dutsen sannan idan an bubbuge kansu ko bakinsu da duwatsu sai a sake danna su a cikin ruwan kuma ruwan ma jajjawur ne yadda kasan jini haka yake manzala sallallahu alaihi wasallam yace aka ce mashi wannan sune masu cin riba Allah ci riba ba karamin bala'i bane in akwai yanda mutum zai ya kauce a riba ya kauce ubangiji ta'ala yace allazina yakuluna riba duk waɗanda suke cin riba idan an tashi alkiyama la yaqumun ba za ka gansu sun iya tsayawa da kafafunsu ba illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas illa za ka gansu suna tsayawa irin wanda shaytani ya buge shi ka san bugun aljani ko sai shaytani ya buge wani janitata irin wanda janitata ya buge eh kaga mutum ya faɗi na harba harba ko to kaga masu wannan maciyar bane Allah ya ce zalika dan haka ne su kafirai suka halittawa kansu riba bi annahum qalu innamal bai'u musl riba suka ce yau ai saye da sayarwa ma adin dare da cin riba ubangiji ta Allah ya musu raddi yace a wa halallahu al-bai'a wa harama riba Allah ya halatta ayi ciniki a ci riba amma ya haramta kuma a ci riba haka Allah yace dangane da riba faman ja'ahu mau'izatun rabbih duk wanda ya ji wa'azi daga Allah Allah ya ce kana ci riba fantaha sai ya bar cin riba ya bar ta'amali da riba falahu ma salaftu abin da ya tara a baya halal ne ka san yadda riba suke lokacin kafin bankuna mutum da zai zo ya ba da jika goma ya ce in za a maido a maido mashi nawa sha ɗaya ko yanzu mutum ya yi ta amsar waɗannan ya tara dukiya da ya ji wa'azi sai a ce wacan dukiyar da ya karɓa sai ya bayar a wannan falahu ma salaf halal ne gare shi amma kaga bature da wayo shi ba wai a gaba za ka ba idan aka baka bashin 1 miliyon yan tarekin na ban milkin ko san mil ko dai san mil yanzu ne zai dauka fa ba ya ka tashi kawa ba a cikin wanda ya bakin anan ne zai dauki kayan shi haka ne idan ai sori a tu a wurga ka ne cikin wutar jahannama to Allah ya ce wanda yake cin riba ya tara arziki da riba ya riga ya amsa ya ji wa'azi sai ya bari falahu ma salabtu halal ne abin da ya tara wa amruhu ila Allah al'amarin shi na wajen Allah kuma idan yaso ya mishi azaba gurgurdan laifin idan yaso kuma ya ga ya gahe mishi wa man ada amma wanda ya ji an ce cin riba bai da kyau sai ce ya za ka yi kai da baka da gida dole ne sai ka mallaki gida ka gani ka biya hayar kamar kawai yaya za ka yi ni ba da motar hawa dole sai ka sai motar hawa nawa suka mutu fitsirayi suka raya duniya ba su da motar hawa sau kuma zuwa ga Allah sai ka je ma ka sayi motar da kudin riba ka yi bulaguro ta ji tsoro ta bar hanya ta kai ka lahira kuma ku kwatsa ya can a jahannama ba dole ba ne idan kai haƙuri Allah zai iya mallaka maka gida ba sai ka cire ba zai mallaka maka motar duk abin da ake mallaka Allah zai baka ba sai ta hanyar haram ba yasa Allah ta wa man ada duk wanda ya ci gaba ya koma bayan ya ji wa'azi yake cin riba fa ulaika ashabun nar Allah yace wannan yana daga cikin ma'abota zama a gidan wuta cin riba yana kai mutum wuta wai ko ka sani ma matsalar ai akwai ma wanda an sa su wutar a musu azaba su wutu banda masu cin riba dan Allah ce hum fiya khaliduna ga yabin wanda zai hudda su su wa'annan wanda suka ci gaba da cin riba su suka mutu akai Allah ce su za su dawo ne a ciki da daga cikin ayyukan da ke dawamar da mutum a cikin wuta shi ne cin riba shi sa kuke gani bankuna sun yi muna tafar da a yanzu bankuna masha Allah ko ina ga sunan ya ai matsala ce inda a ce bankuna ne masu ma'amala ta musulunci tunda akwai tsarin banki a musulunci wanda babu riba a ciki amma ina yanzu ka zo ka bude ma ya gaba mai shiga kowa ya so ya je ta yanzu za ka bashi bashi kafin wata ya mutu mutane sun daki bashi ba koyi ba wani bai ma rayuwa sai da bashi gane ke bashi ba komi bane bashi bala'i ne yanwa babu wata hanya da ke sa mutum aljanna cikin gaugawa kamar mutum ya je jihadi fi sabila a kashe shi a fagen yaki yayi me kenan yayi shahada wani ya zo ta maza su yanzu na shiga na fita yaki na je a kashe na bisa yakin addinin Allah ina ne makuwa ta zan shiga aljanna manzo Allah ya ce mishi eh ya sake tambaya a dauko annabi ya ce mishi in ba abin ka bashi ba eh inda yana binka bashi ko ka mutu a wajen shahada a wajen yaki to akwai akwai akwai bayani akwai matsala matsala ya ce sai ba abinka bashi wallahi bashi bala'i ne shi yasa ubangiji ta'ala ya ce wa man ada fa ulaika ashabun nar duk wanda ya ci gaba da cin riba bayan ya san haramcin ta to wannan yana daga cikin ma'abota zama a cikin wuta Allah ya ce hum fiya khalidun kuma za su dawo ba a ciki ba wanda za a fitar da su ba har abada da haka yan uwa wallahi mai nisanci cin riba yanzu akwai mutumin da yake makiyin Allah kamar wanda ya shirya yaki da Allah a cikin alkur'ani Allah ya ce wanda fa yake cin riban nan fa kamar yayi shela ya ilan an san shela ko ni za ta shela kamar yayi yakuwa ne jama'a su shirya su shaida shi ya shirya gashi zai yaki da Allah فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون can ƙarshen wata aya ne Allah madaukakin sarki yace idan hu mutane ba su bar cire ba to su sani kaman sun yi shelar yaƙi ne da Allah kuma da manzon Allah shi yasa duk mai cin riba tashin alkiyama yana tashi sai Allah ce dauki mashin ka eh ya dauki mashi za a yi mi dan Allah ya taba yaƙi da Allah ya ce nasara a duniya balle a lahira gurin da duk wani mai mulki babu iya kuwa zatan ba babu majalisar ɗinkin duniya barantana wata ƙungiyar afirka to a ce kuma za ka yaƙi da Allah a wannan filin ka tashi da mashi a ganka wai kai shirye ne kake kayi shelar yaƙi da Allah da manzan Allah a wannan rana ai ka shiga uku wallahi ga shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce duk waɗanda suke ainihin cin riba ba za su iya mekewa sai irin tashin da wanda shaidani ya buge shi aga su sai suke cewa ai Allah ya halitta ribatun da duk ɗin da ya tara ciniki Allah maɗaukakin sarki ce ba haka ba ne amma duk wanda yake cin riban nan sai wa'azi ya zo mishi sai ya bari to wannan duk abin da ya tara halal ne amma wanda ya ci gaba Allah ce to yana daga cikin ma'abota zama a gidan wuta kuma Allah maɗaukakin sarki ce bai daga cikin wanda za a huda a cikin ne zai dawoma sai Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari يمحق الله الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ubangiji ta'ala ce yamhaqu Allahu riba Allah ta'ala yana damke dukiyar da take da riba a cikin ta ta kasa albarka yasa ga mutum sai ga ya ji an bashi bashi kudi mai ya kudin banki a ƙarshe ba shekaru sai rasumi yayi kudin ya watsa ya rasumi yayi kun bashin ana bin shi sai ga mutum ya zo yana tagumi kawai in ma mai karamin imani ne sai koma shan sigari wadda ya samu tunanin ya rage mutu wanda ya ce kaɗai ba ta gani wallahi kudin bai albarka shi yasa yana daga cikin halin da al'umma suke ciki yau ba kudi ba ne babu kudin da ba shi da albarka talaka sai rike kudin da da sai mai kudi zai rike amma sai ga kudin idan aka tambaye ka ba lokaci kaɗan kayan su mai kai da shi ga kudin ya cika duniya amma babu albarka saboda mai yana cikin riba ƙurar riba ta rufe shi ka kuma ce da hadisun makaranta da zuwa hadisun abi huraira wanda Allah ya ce ya ti alal nasi zamanin ya kulu na fihin riba wani zamani zai zo mutane su ta riba kila lahun nasu kulluhun aka ce ya rasulullah dukkan mutane gaba daya kowa zai ci riba da ya ce mallam ya akulu minum duk wanda ma baya cin riban na lahu min gubari min gubarihi ai wan ƙurar riba sai ta same shi sai ya samu dan guntun ƙura-ƙura ta riba a cikin abincinsa wannan zamanin da muke ciki ne tuna daga cikin abin da Allah ke yi yamaqullahu riba Allah yana damke dukiyar da ake ta'amalin riba da ita ya hana ta albarka ko ya hana mai dukiyar kwancin hankali ko ya hana mishi jin dadin dukiyar ko ya jarrabe shi da bala'in waɗansu irin cututtukan da ba magani sai kuɗin ya kare gobe na marak jibutunuzi ga ta france gashi nan ba lafiya ba zama ba kwancin hankali a ƙarshe ma sai gasi ya zo ya ɗauki asirarsa don ta biya mishi bashin da banki ke bin shi kuma ya ci bashin ya ba da takardar gidan shi ya yi wani waye sai dai ka zanta in ya mutu asirarsa za ta biya mishi Allah sauke to Allah ya ce wayar bi sadaqat amma Allah madaukakin sarki yana sanya albarka ga dukiyar da ake sadaka eh ubangiji ta'ala yana sanya albarka ga dukiyar da ake saraka daka yan uwa mu rika yin saraka sai dukiyar mu ta yi albarka wallahu la yuhibbu kulla kafarin afim ubangiji ta'ala ce baya son duk wani mai yawan kafirci a cikin zuciya sannan mai yawan saban Allah a cikin maganganun shi da ayyukansa Allah bai san shi domin kin Allah a cikin zuciya yake zaka samu mutum a cikin zuciyar tasa babu kyau amma sai ka samu kila saman Allah shi bai da yawa wani kuma za a gan shi ayyukan alherin yake yi amma zuciyar shi babu kyau wani malami ko in ce mawaƙi yake ta za ga mutum kamar mumini kunne na mutum hanci na mutum komi na mutum ya ce amma an shiga al'amarin zuciya sai ga gara kura da shi yawa da irin waɗanda mutane wallahi zuciyar ba ta da kyau a haka kamar amirin muminin amma zuciyar duk wani datti na hasada da keta da rowa da ƙyashi da duk wani abin da ka sani datti zuciyar tana da to wannan Allah madaukakin sarki bai san sa musamman in mutum ya hada biyan kafari ne mai yawan kafirci ne a cikin zuciyarsa zuciyar tana da musun Allah za ka samu wani musulmi ne amma zuciyar tana da shakka akan lamarin Allah a ce Allah zai kaza ce to daga abe yadda ba ko ya dai shi ɗan karkuta arni ne saboda zuciya ba ta da ba kafarin ke ne mai yawan kafirci a cikin zuciya asimin kuma wanda yake mai yawan saban Allah abin zai fito daga bakin shi galibi saban Allah ne idan ka gaba shi tana aikata wani abu saban Allah to wannan Allah baya son sa to dan Allah idan ka ce Allah baya son ka aika shiga uku ko in ma akwai wani gurin shiga da ya wuce uku ka shiga tara uku sau uku me yasa Allah ya kawo wannan maganar mai yawan saban Allah a zuciya da kafirci a zuciya saban Allah a bakinsu da gabobinsu saboda idan ka riba ya daga cikin ɗabi'a ta maciya riba mutum gashi nan a cikin zuciyarsa ya yarda wannan ribar magani yake ba komi bace ba ai an tare ne yamina ne haka zace ba yamina ne kaga wannan akwai kafirci a cikin zuciyarsa Allah baya cewa kazan nan baya da kyau kai ka dauke shi ba komi bane wannan kafirci zuciya kenan asimun kuma mai saban Allah ne cikin ayyukansa ga a cikin zuciya ya kafirce ma Allah kuma a aikata ya aikata to wannan Allah baya san sa Allah ya kiyaye mu sai Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mu yace innal ladina amanu innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun yanzu Allah ta'ala ya san akwai mu'mine wanda wani shi da yana zuwa ya ci bashi da yan tare da riba gani yake ba komi bane sai da yaji sai ya bari dan abin da ake dora mishi ma akan dukiyar shi baya ci domin malamai sun tattauna ta yanda za a samu halaccin riba ta'amali da bankunan riba ba a samu ba babu sai dai larura kawai larura kawai take sa mutum ya ci musai ta yi daɗi haka kawai an ja da akuya ko tunki a bola a ga kaje kajen yau kake gida anya wani abu ai kasar ba za ka tuwa ka ba ko sai dole to haka wannan yanzu za a yarda shari'a ta yarda ma ka yi ta'amali da dukkan wani banki ko wata sana'a ko wata mu'amala wanda akwai riba malamai ba su samu wata larura za ta baka damar wannan ba a ce halar ne babu lokacin da kake kasan kana cikin haɗari kawai kana cikin matsala shi yasa ma wanda suka ba da sauki sauki suka ce wannan yan terekin da ake ɗorawa madadin ka bar musu a can sai ka ɗauke shi sai ka je ka yi wani aiki da shi ba don ka samu lada ba don ka rage bala'i ne wallahi ba don ka samu lada ba ba sadaka za ka je kai ba ba shi gwada masalaci za ka saya ba je ka diba wani guraren da kwalta ta hoshe ko lami ka je ka cike gurin mutane sun zo sun da su gidin dan sauki sauki kai ba dan Allah ya sauƙaƙa maka ne kawai dan Allah ya sauƙaƙa ma wani guri gwalolo ya da mutane yana wari ka sa a kwashi da wannan kudin ba wa don ka samu lada ba da za ka yi don Allah ya sauƙaƙa maka bala'i ne kawai da ka bar musu gane ka je ka yi wannan ba za ka zo ka ba don Allah tsayibu ne laƙabulu illa tsayib sai Allah tsarkakeke ne yanzu da Allah ka ɗauko masa kana so ka yi ai akwai wani sadaka da ake ko ka sa ta a cikin kwata ta jika sosai ya ka ɗauko ka raba ka ce ka samu lada gaga ba a ce ba ko yawwa ba za ka taɓa inda ta sai dai ka zubar to shi ne malamai sai ga sauƙi-sauƙin ka iya zuwa kai irin waɗannan ayyukan wanda al'umma ce za ta amfana ba wai don ka samu lada ba don ka rage yakan ka bala'i ne shi yasa idan kana da wayewa ba dole bane sai ka yi aiki da bankuna masu riba ko bankunan ka kana iya saka hannun jari kuɗin ka buɗe wata gona ka ɗauki ma'aikata kawai a yi ta aiki da kuɗin ka dole ya ka kai banki ka ji kullum kudinka yana kasuwa ko yana cikin noma ko yana cikin kiwo ana ta bunƙasa shi ba zuwa bude sai kaje ka aje wa abin nan a cikin bankuna ana ta harka da su balle zaga abubuwa da zamani ba wanda ba su da riba kana ya bude wani kwantikin ka irin na sunita irin na so dan kudin ka yan ɗari ruwa yan miliyoyi da ba masu yawa ba ba zuwa bude sai ya kai tambanki abinda mu gane ba mu aiki ne ba masu wannan kudin naka madadin ka aje i aiki da shi sai wani abu ka aje yanzu misali in ka dauki mu kasar mu ta talakawa masu kudin mu ma da dan abin da muke nomawa ne masu suke kudi da kaka yayi gero yayi arhayi sai he ya dinka kudi a biyu sai sayar to kai kudin naka sace a nan mana idan ka sayo geron yana dala 100 lokacin da suke saidawa 150 kai kace 120 baka ce baka ba kudin ka ya zauna a banki baka ci riba ba ba za ka samu albarka ba a lokacin da ka saida shi kuma akwai wani abu Allah ya soki a lokacin ka iya sayan shi kudin ka yayi ta yawa kasuwa kawai yana bunƙasa har ka mutu wala sai ga Allah ya sa ka zama shaki mai kudi ba dole sai kai wannan abin nan ba dole sai ka je ka aje shi a banki ba tunda bamu da bankuna na musulunci kuma wannan sai ya sa kai kana nam kai kana irin wanda ake ni ina yi mun yi karfin da ma iya bude banki na musulunci kuma mutum da ma ke bude banki mutum ɗaya ma yana buɗe baki ko ba zai buɗe ba sai ka buɗe yanzu za a yi aiki da dukiya ta al'umma cikin halacci ba tare da haram ba wani ya ɗaga hannu aha aha a shi wanda kamata ya ka bashi halattun da Allah ya ce idan ka ga wanda ke cikin bukata ka bashi in ka tsoron karatu mu na baya Allah ya ce suna fara da bukara illazina kaza kaza ko ba haka ba wannan duki hala ake wasu kai ko wannan guba ce ba ka iya taimakon talaka ko maraya ko kai aikin masa duk wani aikin lada ne kai ba za ka yi aikin lada ka je kai wani aiki ne kawai don Allah ya raba ka da bala'i shi ne ka cike wani gurin da yake da rami ko wani gurin da mutane suke cikin matsala ko wata shara ta yi yawa kamar ka raba mutane da wata wata alloba ko wata matsala don Allah ya sassauta maka fa ba za ka ce bari na yi wannan ina jira a bani manza bil hasana fal washru amsali a ba hasana bane ba aikin alheri bane balle ka samu lada kawai za ka yi ne dan Allah ya rage maka bala'i dan kana cikin larura shine kawai kamar mutumin da aka ce ya ga musa ne mutum ya ji yunwa zai ci a ga ba ce ka dan yi guzuri ba ko za ka tuna ka koshi kawai ka bar shi a nan gurin ka yi gaba shari'a ta hana ma ka ɗauki ka yi guzuri to wannan malamai da suka samu a kiyasin su ne shi ma ba wani nasin hadisi za a kama ko aya ba nasi zai ce ma kawai karka yi akwai yan dare kaka shiga kaka aje kudin ka kawai kagan ka aje kudin kuma wannan bankunan mai san mai zuwa ya sayo alade ya shiri ba za a bashi ka sa akwai masu kasuwanci alade ko mai zuwa sayo kare a ture ka sa akwai yan kasuwa kare akwai wanda ake zikirin wasu ta yi jafan ko yana sayo kare gada ana wallahi a jafan aka soya shi nan sai san kisan mil wai kare ne sai a san kisan mil ga can gidansa a kawai kuma ba tumaki a bayan gida ba su da kudin za su saya ka gani gaga mutum yana alfahari ya sayo kare wasu kasuwancin kare suke kuma wannan kudin na kan amma su zai su yi mai kasuwancin giya in yi zo wannan kudin naka da shi za a dauka a bashi ya je ya je ya juya ya maido nuna datti ne kawai abinda ya kamata musulmi su tsara bankuna na musulunci ƙasashen da suke aiki da shari'a musulunci babu riba a cikin bankunansu akwai tsarin banki a musulunci wanda shi ya fi gyara kowa amma ina saboda ragwancinmu ne da talauci da ya bada katutu ba ma san yadda yake ba karatun ma ba a yi in an yi ma sai dai ka zo ka aje ka haka ka wata ranka ɗauka kana allahu akbar yau ina kudin in ka fara kai baka da kudi su kuma mutane ba su kama ba gani suke ina nan ba wuta kai da ba za ka bada bashi ba da gaugawa an bude da yawa ba su je ko ina ba ko nan gara abu da irin su muraham abu su tsarin musulunci yan shekaru kada aka rihita aka ce dole sai an sa wancan wasu suka janye kudin su wanda suka dan sa din makin musulmin ma ne ba ma ba ma shirye ne mu rabu da wannan bala'i wanda tura so ya kaka ba mana yanzu ai mun ga yanda lamarin jib inda bankunan mu ne da abin da ke faruwa a kasar nan zai faru da kudin ka je ka ce a ce ba za a baka ba kudin ka naka ne fa amma a ce ba baka muka zo ka hakura kuma shi shege batu da ya tsara jin dadin shi da shi ana ta juya shi da aka raba kagin
kuma san da na turawa bankuna shekara biyu da tuci da kariya amma da musulunci bai kariya ba bankin musulunci bai kai ai Allah ne fada yama kullahu riba Allah yana da yau duk bankunan duniyar da ka sani kowanne wasu a hankali in zaka bincika manyan ma dabaru ne ake kawai haka tu- turai kasashen da ake ta masu karhin wallahi ba wanda ya kasa bashi a duniya ba ga amerika nan ba ana banta bashi kowa banta faransuwa kasashen da muke ganin su ne masu karhin matsiyata ne wallahi duk bashi ake musu Malaysia yanzu neman wata ke wanda zai wata bashi ta cika ta fara wannan da wani ta ka gani to inda har wannan abin yana albarka wayannan kudaden da namun da nasu da a gurin suwa kaga saboda Allah ya faɗa da yamaqullahu riba duk tsarin da akwai riba Allah yana damke dukiyar ba ta albarka shi yasa kake ganin ba wata ƙasa da ke tsaye da kafafunta a duniya in ba masu bankuna na musulunci ba kasashen saboda dukiyar duk ba albarka ga ta ƙasa da kudin nata da na mutane duk ta danne amma kuma bashi ya danne ta saboda yamaqullahu riba sadaqallahu alazim wa yarbi sadaqat amma mun kasa ganewa a wani girma ba za a rayu bihe da su yanzu da Allah a wajen shekarun biyu ma ka zo ka ce ni jarkin na fa ya kamata a ce mu bar ecowas mu bar faransa wani ta zai amma bakar hankali gani yake ilin fashi ma ba a yi ba Allahu akbar amma yanzu ha Ya gani? kuma ga Allah ya gashi kawai ɗan nijar Allah ƙara ɗan nijar imani har yanzu hankalin mu kwance sa ake mana suna tan ba su da magani ba su da kuɗi ba su da me kuma ya zama mana ake wanda zo kin maci da shi muke saboda mun yarda da Allah ne mun yarda da Allah mun san shi ne ke arzatawa shi ne rab shi ne arzaq shi ne zulkuwatul mutum mai karfin tattalin arzikin da baya karyewa eh ga masu arzikin suna neman bashi ta su farashi Allah kuma zulkuwatul mutum ne mai karfin tattalin arzikin da baya karyewa Allah kara mana imani yasa Allah ya ce innal ladina amanu sai dai wanda suka yi imani da ana cin riba yanzu aka bari wa amilus salihati kuma suke aiki na gari shine abinda Allah ya basu sukan taimakawa wa aqamus salata kuma suna tsaye da sallah wallahi mun kula da sallah ko kun san sallah tana maganin talauci wallahi sallah tana maganin talauci kai sahabban manzon Allah idan ciwo ba ya kai ciwo musu ya sai su yi sallah sai su ji sauki sallah tana maganin talauci yanzu dage ka rika sallah lokaci biyar a cikin lokaci a sahun gaba kai wata ɗaya ko biyu kawai waya da rayuwarka tana sai ka sha mamaki inda da kai kake wayewa da kuɗin wata dala arba'in yanzu ya ganka kana sauran jika guda a jibu Allah saboda sallah kuma ka ganka da kwancin hankali kullum ka wato kana walwala kan ana ka asuwa da kuna shanawa kana alhamdulillah sallah
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها Mhm.
لا نسألك رزقا Mm.
نحن نرزقك والعاقبة للتقوى kaga Allah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka umarni iyalinka da sallah kai ma ka hakurtarwa kanka da tsaida ta me da mulka wai ba arziki ba ba mu tambaye ka ka je ka nemi arziki wani guri ba Allah ya ce Musa Allah mu ne zamu arzuta ka Allah zan ce yan siyasa yake yi? Allah gaskiya yake wani ba zan ce yan demokradiya yake ba wallahi sai za ce zawo muku kuma su kasa yi Allah gobe zo su ce zawo muku Allah ku zaɓe su Allah su kasa yi Allah ba haka bane jefa ma Allah kuri'a inda ya cika jawo har gari wallahi zaka saba maki Allah ce nanu Musa Allah narzuku mu za mu arzata ka Allah ya ce kai bari mu ga maka ma wal aqibatu lit taqwa karshen al'amarin ma dai na mai tsoron Allah ne ba aljanna muke sai ita ma tana can a gurin inda sallah din eh wallahi mu kula da sallah kala ka yarda kai wasa da sallah ka kiyaye sallolin nan guda biyar ba wani aiki mafi falala a cikin rayuwa da dan adam zai aikata sama da sallah wani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal wani aiki ne daga cikin ayyuka na ibada mafificin daraja wanda Allah ya fi so sai manzo Allah ya as-salatu ala waqtiha kai sallah a cikin lokaci duk duniya ba wani aikin da Allah yake so ga kai kamar shi wannan sahabi da ya tambayi manzo Allah haka sai an- ya ƙara tambaya ce sun ayyin yace sun jihadu fi sabilillah yi kokari akan yada addinin Allah ka zaman to kana daga cikin masu ba addinin Allah gudunma ko da sharar masallacin unguwarku ne karka yi ya isa kumya gare ku matasa a samu masallacin ku ya daura kuma ga matasa suna sallah a gurin ku ba addinin Allah gudunmuwa ta hanyar koda gyara masallacin ne duk wani abin da musulunci zai ci gaba bayan sallah babu abin da ya kai shi a wajen Allah madaukakin saki falala yo alƙawari ne fa Allah ya dauka fa in tansurullaha yansurkum إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ubangiji ta Allah ce da kun taimaki addinin Allah Allah ce ni ba zan taimake ku can ba ya ce in kai sallah zai baka arziki ba to taimakon Allah da kake so kuma rika taimakon addinin Allah hallo yace zai taimake ka ƙari ma yace wai sabbit aka dama kun sai in tabbatar da daga diganku akan gaskiya sai kanka kullun kana samun hanya daidai kana samun shiriwa kana duk al'amuran ka sai ga suna tafiya a daidai saboda kana taimakon addinin Allah sai ya tambaye manzo Allah summa ayyin sannan wasu yace summa birrul walidai kyautatawa ma'aikata yi kokari ya zama kana kyautatawa uwayenka ka dada dawa uwayenka rai wallahi sai ga Allah madaukakin saki ya rada zuciyarka in ka sake wallahi baka dada dawa iyayenka to sai Allah ya gama ka da wata matsiyaciya ka rika yi mata bauta kaman ka mutu a zero baka taba kashe a mahaifiyarka suddan ba haka lamun lahiya jika 300 ita kuma sai ka kashe mata miliyan kuma a banza ba godiya ba mercy wani mutum ne ya sayo kaza zai kai matar shi ya sauko da guri aiki na ko kasuwa kuma daga can sai ce ka inda tana son rogo babu shi rogo ha sai ya sai uwar rogo sai ya ce to bari mu fara zuwa in gaida baban ba ta rogo don san tana son rogo kaji matsaya cewa matar shi zai kai mata kaza roti kuma ya ka uwar shi rogo da ya sallama yana sallama da ko ta ce wa alaikum salam ki ba ai barci ba ta ce a idan zan yi barci ban ji ba shigowar kai da ka saba sai ka biyo ai ko gari zai waye ba zan yi barci ba sai na ji ka zo ka saba biyowa uwa ya ce baba na san kira san rogo ta ce har rogo muka samu kai dan nan Allah ya maka albarka Allah ya saka maka da alheri sai ta mishi addu'a ya maka wata rogo tana jin daɗi ta fara cikin a gaban shi kaza a kumshe a hannun shi a leda mugu daga nan sai ta yi gidan shi ta Allah kai zai Allah kai Allah ta shi Allah baka sa ta yi ta mishi addu'a la premier fois ma yaje ta bubbuga kohar gida ta kihuda eh da ya tsallaka matsiya ce tana ta tana barci yazo kuma yake kokosa kowar daki daki ya tsallaku yake ta kishin daki da kyar ta zo ta bude tana tsoki ka san mutun yake ji ko yana barci yana bude ma daki sai ya koma me tana bude kai ta koma gari ta zubi wallahi ka dami na haka sa kai na ciwo ya gaje kawai ka dade mutum yana barci shi ka zo ka tada shi ta ina ka shigo ma wai dai ina da wata ce da ka kira son kaza shi ne da kamar kaza ta ce aje mun a can aje can dan Allah wani iya da hankali ba zai ba ya kamata ya gyara ba ya kun san shi kiran da yawa ne fa wallahi ana yi wani ya ce gaskiya da yawa ake yi aga matsa ya ce ko ya soma uwar shi rogo ya soma uwar shi ba ta shiga za kuma aga ka sakamakon ne samu ko la haula wala quwwata illa azabun fokal azabi kenan aga ai ya sha azaba ko to wannan duniya ma kenan tana fada wai ya sa ta kanta na ciwo ajje mun can ajje can Allah soke to wallahi ba kyautata uwaye mu wannan sahabi yace da manzo abin nan guda uku haka manzon Allah ya gaya mini inda na ne mu kari da ya kara mu ayyuka mafi falala sallah a cikin lokaci taimakon addinin Allah kyautatawa zuwa ga ma'aifa yace da na ne mu kari annabi da ya kara mini rike wannan ukun kaga yanda za ka gama da duniya lahiya aljanna ma sai ka ganka gaba gaba wallahi sallah aba mala ai duk wata tsiya da kake tafka ai rishin sallah ne da Allah ya fara karɓar sallah ka ai shikenan zaka ka zama amirul mu'minin ba Allah ta utul ba uhiya alayka min alkitabi اتل ba ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة aha إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Mm.
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ubangiji ta lati utulu ma uhiya ilayka ka karantawa bayan Allah abinda muka maka wahayi na littafi shi da kace su tsaya da sallah saboda irin salata ita sallar nan da kuke ganta in mutum yana tsaye da ta tana hana fasha'i wal munkar duk wani aikin alfasha da abinda za a ce tir da Allah wadai to sallah tana haraka eh da haka bukula da sallah wani mutum ne zo yake san wata ya zina da ita ya buga ya buga ta kiya sai ta zo ta gaya wa uwayenta su kuma sun san Allah ya sha kaina to ya abinda zaki mishi kice idan yana so ya zina da ki ya je ya kula da sallah kwana 40 kan a tada ikama illa yana sahun gaba ta ce in kana so ka same ni abin bukatar ka tabiya ina so ka kiyaye sallah kwana arba'in a lokacin nan guda biyar ka yi kuma tsakaninka da Allah in ka yi ratan kwana ɗaya ya zube ya ka sake ka kiyaye sallah kwana arba'in kar a ce an yi kada kamata salama da kai ba ya ce wani abu mai sauki kafin ladan ya zo bayan sahun gaba kwana arba'in ya wuce aka kara wata arba'in tamanin aka kara wata arba'in ɗari da nawa yanzu baya ma yin rasulun ta barci ya mance da wancan zancen ya ta aika mai wasiƙa ina alƙawalin ya ce wani alƙawali da ba kai kira so bai zina ba ya ce a uzu billahi min ai da in yi zina gara in koma zuwa ga Allah yanzu ya mance ma shi ya da ba shi dan bane dan ba shi ne ke ka maka wasu wasun bai sa maka wannan tunanin ya ce wannan in ka same ta ai lahiya lau ne ina lahiya lau kuma ila ma ka ɗauki kan jama'u ɗan jin daɗi na kirki sai gwanduwa man fa'ala ma sha'a kuma laƙiya masa duk wanda ya aikata abin da ya ga dama abin da yake so sai ya hadu da abin da baya so wallahi kuma zina bashi ce sai an biya ko da aka tangar gidanka ne duk wanda zaka yi zina da ita diyal wani ce ko kanwal wani ko matal wani ko ko duk ta wanda kai ba su an yi da taka kai ka janyo da haka dan Allah a bar zina ko da yake masu zina daban ba sa zawa gurin karatu ma galibi Allah zana bala'i ce duk yadda za ka yi a rayuwa kake da ka yi zina ba aiki mafi muni bayan shirka ga Allah kamar zina duk mutumin da aka aihe shi da hanyar zina an bata mai rayuwar da ba zai taba jin daɗi a rayuwar shi har sai ya mutu in yi zina kaga ba laifi yayi ba amma an bata mishi mi asali yasa Allah ta'ala ya ce ita wannan zinar mummuna hanyar ce إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا الفاشات كما تنا daga cikin mummunar hanya to Allah ya ce sallah tana hana ta inna salata tanha anil fashai wal munkar Allah ya gara da mu Allah ya ce mu rika tsaye da sallah sai dai wanda suka yi imani suna ayyuka na gari suna tsaye da sallah suna bayar da zakka Allah ka ba mu dukiya mu ba da zakka amin yana da kyau a ce a rayuwarka duk abin da Allah ya ce a yi ga ka samu ga aikata shi musamman a ce ka hudu zaka ka bada ayi a ce ka alfahari da za a ce masu zaka suna fitar ne ta kamar yadda Allah ya ce a cikin musulmi ba a samu masu zaman kashe wani yanzu wani mutum yana da miliyar guda wani yana da miliyar goma kuma ana da nasu cikin mutane amma sai shekara ta zo ta wuce baka ga wanda ya ce an ba shi zaka ba masu kokarin ne su rika an canzo sabbin kuɗi in shekara ta zo su tara mutane a kofar gida a gara taro da kutare da guragu da makafi da mabarata ko wani kuma ya canza ya yi masanya wani mai dan kokarin ya ɗaraba dangin shi in azumi ya zo jika goma goma da alaka mai mutum jika goma a zakka ne ya kama shi ita zakka nan su ake waka cire mutum daga cikin halin da yake kai ka fitar da zakka cikin dangin naka in su zaka bai ga wani shi mini zai ne da ko miliyan uku ka bashi ya ƙara jari mana baɗi shi ba ba sai ya ƙara ta mashi alhaji ba ya sayo katako ya sayo karfe ya sayo katifu ya yi salon ya yi gadaje masu tsada ya tsada shi ma zama wa ka gani amma in miliyan goma ka raba ta jika goma goma jika biyar biyar halbaɗi ba wanda suna nan yadda suke Allah ya sauke to ba da zakara daga cikin ayyuka na gani Allah ya ce lahum ajrahum inda rabbihim su ma suna da ladansu a wajen ubangijinsu da daga cikin sakamakon wala khawfun alaihim masu imani suna tsaye da sallah suna ba da zakka idan alkiyama ta tsaye ba su da wani tsoro a cikin al'amarin da ya shafi tashin alkiyama sannan walahum ya ba su da bakin cikin abin da suka bari a baya don abin da Allah ya musanya musu ya fi abin da suka bari a baya da haka muna fatan ubangiji ta Allah samu daga cikin waɗannan masu imani sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin je ka فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون sami وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ubangiji ta lati ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda wa gaskanta Allah kuke aiki da shari'ar Allah Allahu akbar Allah yana son mu'mini idan Allah ta'ala zai bada aiki wanda yake mai wahala sai ka ji ya kira mu'mini da tasassul munya ittaqullaha yace ku kiyaye Allah ya ku mu'minai wanda kuka ce kun yi imani kuna aiki da shari'ar Allah da manzansa to ittaqullaha ku ji tsoron Allah a ga yanzu aka ce wani garin Allah ya ce to me nayi ai wanda yake da kyau shi ya kamata ya kara wanka ko? Allah ya ce ya kone kuka imani ku ji tsoron Allah wadaru ma ba kiya mina riba ku bar ɗan sauran nan da ke hawa wanda ya rage na riba ka ba da jika goma a maido maka jika goma ka bar wannan ta sha ɗayan nan inda ka imani da Allah ka ka ajiyar kuɗinka 'yan miliyon idan an ce ga 'yan tere a sama 'yan miliyon kin ne taka wannan 'yan teren ba cinka ba ne ga kan da ka ce shi ka bar shi in ji Allah in ka kasance kana da imani Allah ce in kuntum mu'mini in dai har kuna da imani kaga mu'minai ne Allah ya kira yace su ji tsoron Allah su bar dan sauran nan dake hawa na riba in sun yi imani in sun kasance masu imani sai ce fa in lam tafa'alu idan bu ku yi aiki da wannan kiran na Allah ba da wasiyyar ta Allah akan barin riba Allah ya ce fa adanu bi harbi min Allah wa rasuli kusan cewa kaman kun shirya yaki da Allah da manzon Allah ne kamar kun yi ilani kun yi shelar za ku yi yaƙi da Allah kuma za ku yaƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ina za ka sa kanka ranar tashin alkiyarwa ka tashi cikin waɗanda ina masu yaƙin Allah ka ce ga ka ina za ka sa kanka ina masu yaƙin manzannin Allah ka ce ga ka ina za ka sa kanka shi yasa ana tashin alkiyama abdullahi abu da ce za a ce a mace yare ba ku je ku ɗauko mashinan ku kuma su je su ɗauko ce kun gansu ce eh wa Allah za su yaƙa ai wallahi kwa ganewa a yazaki ka tashi gaban Allah kana shirin yakin Allah da manzansa wallahi ka shiga uku Allah ya ce idan wa baku bari ba baku bar dan abin nan da ya rage na riba ba baku bar cin riba ba to ku sani kun yi shelar yakin Allah da manzan Allah ne wa in tubtum falaku ru'us amwalikum amma idan kun tuba to wannan dukiyar da kuka tara ta da halalin ku ci ku je ku ci gaba da cin kanku ko kuma ka riga ka bada kudin za a ka tare da 'yan tere ka raba 'yan kasuwa miliyan miliyan ka ce kowa zai ka miliyan da 200 yanzu sai ka ji wa'azi sai ka bari to fara ku ru'usu amwalikum wannan gundarin kudin naku da kuka bada halar ne ku karba eh amma ban da 'yanka yanzu mutum ya zo ta alhaji na gode na saka alheri ga miliyan kin kuma ga 200 sai ka ta dauki 200 ya ga ta ai mun ji wa'azi wannan ai riba ne haramun ne bai da kyau amma nan din miliyan din ai ta tawace eh shine falakuru usu amwalikum kaga idan aka yi haka la ta zulimuna wa la ta zulamuna kai ba a zalunce ka ba kai kuma kai ba zalunci ba a ce wannan ma da ka ba da batun da ka ambata haramci a rike kayan ka wadana ka ne ba ka amshi ɗan abin da ke saman ba kayan zalunci wannan kuma ka ce rike wannan haramun ne ka bari Allah ya ce wa in kana zu usratin idan ma kuka ga mutumin da kuka bai bashin ba ma magana yan tere ba yana cikin takuruwa fanazaratun ila mai salatu ku saurara mashi har lokacin da Allah zai buɗa masa bashi waɗansu malamai suka ce yayi ka bada sarka ko kyauta ma lada dan so da yawan zai neman bashi ka bada kyauta sai ji ka kaskantar sai ji bai jin daɗi in ka bashi bashin da izza zai tafi ko kuma ya ya maido maka da izza amma wani da ta mace ka ɗari sai ka ce gashi a je ka shi ke da ai gobe yana so zo ma zai ji ka ba da haɗi gaskiya eh mana shi yasa ibada ce ka bada bashi yana daga cikin kai wallahi waɗansu mutane dalilin da ba da bashi za su ta yi aljanna idan Allah baka kuɗi ka ware wani ɓangaren kuɗi kawai na ba da bashi ne eh dai mutane yanzu sai a hankali ba wallahi aka tagara ba da bashi akwai matsala eh wani kullum sai dai an ganka a jandarmeri gari shi in kana so ya biya ka yadda ka san bai yahude a gida yahude jan ka ba su bashi ba sa iya baka har sai an yi gwagwarmaya yanzu musulmi ne muka ɗauki wani akida da haka Allah ya ce idan kun yi haka babu zalunci idan kun ga mutum yana cikin kunci ku saurara mishi wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai warba shi kullum sai suke ɗan kewaye da da juna a yara haka yanzu ko ana sabai ma in ya gaishe a wani kwarai sai ya sha kwana kamar yanzu kana mutum bashi da ka kira shi sai ga sai- sai ya kashe ko kowa ki ɗauka saboda ba abin mamaki ba ne karka yi fushi ana kewaye ne a wata sai ya ritsa shi a gida da ya zo kofar gida ya kwankwasa sai yaro ya hutu kasan yaro hudun gaskiya ko ya ce na babanka ya ce yana gida yana cin burodi sai rano shi har abin da yake sai da ya hudu Allah haka ya hudu ta yana gida yana cin gurasa eh kawai ya shi- ya shiga gaba ya ta yi abinsa shi ko sai ya kira da kakkarwar murya ya ce wane eh kai wane ka hutu yau da yau da na ritsa ka an ce kana nan kaga ai ba gurin gudu ko yaro ne za a kwankwasa gida ai sallama ya ce ke je ka ce barci in ya zo ya ce baba ya ce a ce barci yake in ka ce je ka ce ba na da in ya zo ce baba ya ce a ce baya da haka haka yaro yake shi ba ne idan baban ya ce yana gida yana ma nan yana cin gurasa ya ce yana nan yana cin burodi da haka ya ce wani to yau hutu Allah ya kama ka eh yau ne na rizke ka kana gida an ce mun ga kanan kana cin ma burodi kuma ya hutu da ya hutu ba sai tambaye dan Allah ina tambayar ka wai me yasa idan ka ganni kake fara baka yarda ma yace wallahi ina cikin halin takura ne ina cikin halin kunci ne ba ni da abin da zan biya ne kawai shi yasa wallahi nake jin kunyar ka ba da yarda mu gamu sai ya fashe da kuka wannan sahabi shine Abu Qatada sai ya fashe da kuka Abu Qatada al-Ansari sai ya tuna hadisi ya ce samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah dama yana cewa man nafasa an garimihi duk wanda ya yahe ya kauda kai daga wanda yake bi bashi aw maha anhu ko ya kauda kai ya ya saurara mashi ya samu ko kuma yace ya yahe masa ma kada fi zilla arshi yawmul qiyama yana karkashin inuwar al'arshin Allah ranar da kowa yana rana wannan kuma hadisi ne wanda yake ingantacce da aka yace je kira yahi ba tunda har kana cikin halin kunci ne naji manzo Allah ce duk mutumin da ya hakura ga wanda yake bi bashi na cikin kunci har ya samu Allah ya hore mai yaka ko kuma ya yahe masa ranar tashin alkiyama kowa na cikin bala'in zai shi kuma yana karkashin inuwar arshi yana hutun shi yasa ta muku wani dalili da bashi zai samu aljanna haka duk mutumin da ka san kana bin bashi in dai kaga yana cikin halin kunci har kun fara shan kwana da kai da shi tarra shi gida kai ka kwankwasa kowa kila yaro ya ce maka yaran yana cin tuwo in ya wuto ka ce kawai na zo ne in ji me yasa kake gudu a wallahi ba sa to je kana yahi maka kuma gobe halau in bukatar ta kama halau ba fata muke ba ka zo eh kaga duk duniya akwai wani mai mutunci kamar ka a gurin shi duk duniya sai mutane ɗan iska dan iska da kai zai yarda so da wasu ake dura a musu sata ko a musu kwanta kwanta mutane suna jin dari- daɗi a cikin ransu saboda matsiyata ne wallahi ba ta alheri duk wanda kawai haka hal abu dan ba za a zo a zage ka ba a ce mutumin banza ne ya yarda don haka Allah maɗaukakin sarki yana ainihin ba waɗansu aljanna sakamakon ɗaga kafa da suke ga wanda suke bai bashi da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wayan kana zo usratin idan mutumin da ka bai bashi kan Allah kenan wai komi na rayuwar da muke ba abin da aka bari fanazaratu ila mai sura kai hakura kada ka kai shi jandarmeri kada ka kai shi kwamsariya kada ka kai shi feji kada ka kai shi gurin isi in dai ka san yana cikin halin kumci ne ka saurara mashi ila mai sura har Allah ya hore mai ce ai yana da gida sa gidan kasuwa bai biya ne na ruwana ai yana da motar da yake hawa kai gurin ka kawai tafi a ƙasa saboda ka bi shi bashi kai gurin ka je ya shiga haya saboda kawai kana bin shi bashi ya sai da gidan shi Allah ya ce wa anta saddaqu kai da zaka yi mai saraka ma da abin da ka bashi na bashi khairul lakum wala shine mafi alheri gare ka sama da biya ka eh amma Allah ya ce in kuntum ta'lamuna inda kun yi sani ba ku sani ba ne shi yasa kace ganin kamar wannan kudin in ya baka shi ne rayuwarka da za ka ce ka yahe mishi shi ya fi zama alheri Allah ya ce kaza ya fi alheri a gare ka da kai abin da kake ganin alheri wani ne alheri amma suka jani zai haka ai bai san ni waye ba kawai sai da sab- sassa ya yi sallah sai ga polisai sun zo sun gwada mai karta kawai a farar hula sai feji ni bai san waye ba ai ko ya biya yanzu ai kana barazana kana jin daɗi Allah ce wa anta saddaku da za ka haƙura ka yahe ka bar mishi kuɗin ko miliyan nawa ne khairun lakum shi ya fi zama alheri gari ka sama da ka takura su ya baka Allah ya ce in kunnun ta'ala amma inda kun yi sani Allah ka sa mu sani mai yaki da shi abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskuren Allah ya himana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh